ne wanda ake yi ta kan shuzu fan shuzu yarfa illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat kun gani wai za ki lan shi yayin da aka ce ga wani abu ya zo ku tashi to Allah ya ce ku tayi a dalilin tayi ne yarfa wallahu allazina amanu sai Allah ya daga darajar wasu wani babban malami ya zo waliyin Allah ka tayi ka girmama in ran da ya dadi sai Allah ya dau wani baiwan ya baka eh ai abin da Allah zai raba din baya yi sai ta sanadiyar wani ai wani sai da wani wani sai da wani wani sai da wani in ba haka ba zai yoyi ba albarkan Allah ya raba bayan sai yanzu da nake gaya muku a yanzu a duniya akwai malamasiya guda arba'in wasu waliyai ne suna nan akwai abdalu wasu waliyai ne arba'in da ɗaya yanzu suna nan a maka kullum suke sallah su je su dawo suna nan Allah ya san su kuma a cikin mutanen su akwai rijalul gaibi Allah ya san kayansa akwai kudubi suna nan gauzu yana duniya kudubi yana nan autadu suna duniya waliye ne hudu in ba ɗaya ba duniya duk a ko'ina Allah ya jajjefa kayansa ya bari to ta ina za a bi a san su ka zama na Allah sai ya gama ka da kayansa idan baka zama na Allah ba sai Allah ya barka da na mutanen duniya wanda su ne malamai a gun mutane wani malami ne wani sai a gama ka da su in ka zama na duniya sai a barka da duniya in ka zama na Allah ka bi Allah sau da gaba sai Allah ya ce ma to guri kaza ina da mutumi na guri kaza ina da guri kaza sai ya gaba ka da kayansa to saboda haka ba a san wanda suke da darajar ba Allah yi ya san kayansa to amma bayan Allah kuna darajar ta su daraja sai a gun wani wani sai da wani ba ka ji mace mijinta take yi ko shari'a bai ce mace ta yi wa miji biyayya ba ko shari'a ba ce mace ta yi wa miji biyayya ba ba arne bane da arne ba sa sallah ka je matar tana masa biyayya to mu musulmi ko matar ta bi kama aljanna za ta Allah sarkin rahama yanzu Allah aka yi biyayya wani ne bai yi wa wani kuma za a samu aljanna sannan ko ba a ce ka riƙe matar ka ban shari'a ba ta gaya maka ba ko arne da ka sani arne da baya sallah zai ya ba matarsa abinci ta ci to kai namijin in ka ciyar da ita Allah yake zan sa ka aljanna ka gani aikin nan ko ba faɗa ba fa ya zama lazimi ne ɗa ya wa uba biyayya zai higa aljanna shi ɗan ko nan arne ne ka je ka samu sai ya sun kuya ya gaida arnan eh oga kakkyau sai ya ɗan ya san babansa kuma in baban ya ce yana son mota sai ya biya ya bashi in ya ce yana son kaza zai yana biyayya amma su ba lada san bar tsarin Allah ba imani saboda ba imani biyayyan ba tsari amma kai wa babanka kai aljanna za ka kuma idan uban ya rike ɗan da biyayya ya sa ɗansa makaranta a dalilin ɗan aljanna zai je kuma arne ma kashe kuɗi yake a kan ɗansa amma saboda ba kalmar hailala ba ta da amfani to yanzu jama'a ku duba gatan da musulunci ya mana ɗaye wa uba biyayya ko musulunci bai faɗa ba ma hankali ma ya yarda da wannan uba ya rike ɗansa ko Allah bai faɗa ba hankali ma ya nuna hakan hakan ne to amma Allah ya ce kun gani saboda al'adar dan adam wannan abin ni na ce ku yi in kun yi zan sa ku aljanna to ku dinga duba rahamar Allah fa tsantsa yanzu Allah ya ce ta bari ku gani yanzu Allah ya ce kar da uba biyayya kar uba yi wa da biyayya sai mu ce wannan abin ya mana nauyi da ma Allah cewa ya ai za a ce to abin da kake son hakan aka ce kuma ake jayayya da kai ta nan ma abin da kake son shi Allah ya ce a yi amma kuma saboda mutum ba iya masa kuma hakan jayayya ake da shi to kaga rai rabo ya tabbata mai rabo bai aikata haka ba mu je wallazina utul ilma daraja Allah madaukakin sarki yake bada labari to yake cewa kilan shi zufan shi zu yarfa wallahu allazina amanu min dalilin wani yabu wani wani yake da wani Allah daga daren wallazina utul ilma amma kaga wanda Allah ya ba su ilimi darajar da su suke da daraja gidan aljanna malami in ya ba Allah ya ji tsoron Allah aljanna yana da babban matsayi saboda shi malami a lahira Allah zai ba ceto idan kuma malami bai bi Allah ba ya bi son zuciya da ilimin za a masa da zami a sa a yi wuta yasa Allah ya ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama babu wani wanda ya dace ji tsoron Allah kamar malami shi yafi kowa sanin Allah saboda haka Allah yau ya ka malami ana koyi da kai fa ba wai karatu kaɗai za a koya mutane ba a'a abin yana da yawa yi mana abin yana da yawa ba karatu kaɗai ba ne idan ka zo karatu ka fara koya karatun ɗaya na biyu malami ka zama mai kunya a koyi kunya a gunka kai ka zama mai kunya almajiranka su tayi da kunya wannan wani ladabi ne wanda Allah yake so a yi kar almajiranka su zama marasa kunya malami ya zama mai ladabi almajiran su tayi da ladabi wannan sai ka koya mutane malami ya zama mai kyauta almajiran su zama mai kyauta kar ka koya mutane rowa malami ya zama magujin duniya almajiran su zama magujin duniya malami ya zama mai yi wa iyaye biya in kana karatu in ka samu gaba biyu uku hudu sai ka ce malama ne malamanmu Allah ya musu rahama to almajiran kama da haka za su tashi malamanmu kaza abu kaɗan ka dinga cewa malamanmu malamanmu to su ma in sun tashi sai su dinga tafiya akan haka amma ka buɗi baki da raini ai hadisi kaza mu gani malawa na ma da ya faɗa ya yi kuskure to almajiran da ba haka za su tashi ba ka rayin kunya karara kake koyawa yi mana to in kai tafiya kaɗan sai ka ce to mu dai ba abin da za mu ci a nan sai da mu ci Allah ya- Allah ya gafarta malaman mu to kaga ka bude hanyar sharri to duk wanda malami ladabi daban-daban daban ya fi goma sha biyu ba karatun kadai ba makarimul akalaki sai ka koya mutane ka halin zama a zama mai kunya a zama masu tawari'u a yi wa na gaba biyayya kana yi kuma a ga kai ma kana yi in ka ce a yi a ga kana yi in ka ce a yi a ga kana yi to in Allah ya yarda sai ya gani mutane sun tayi da kyakkyawan ɗabi'a karatun wannan in ba waɗannan halayyar da nake gaya muku baya amfani fa ai dai inda aka yi karatu da rayin kunya baya amfani karatu da girman kai baya amfani mutanen yanzu da kake gani wai ba Allah ne ban sani ba a'a wani in ya zo gunka karatu halanka ne yasa yake fasa karatun yi mana wani dattijo ne ya girma ya aibe ka ya yi maganin a zuwa yi wa'azan nan ya zo gurin ka assalamu alaikum barka dai malama ne san da zuwa kai kai jahilin banza tashi to yanzu dan Allah wannan in ya hau dokin zuciya ya yi karatun abu kaɗan ya fara ka ce ku fa jahile ne ba to kaga yanzu wannan in mutum sai mutum zuciyarta ta fasa ya ce kai karatun ma an fasa ko ba shi ne ba to ka gani yanzu wannan an so ne da alkhairi a girmama shi ba to wannan kaɗan kenan daga rayin hankali kuma na biyu idan ya zama mutum ya zama mai rayin kunya ba kunya ka zo wani mutum ne zai dan nemi karatu a gunka ilimi zai gyara dini sai yana zaune ce kai wani yarwa ce ce ne aka ce ai ga babanta babanta ne yana karatu kai wani dama yarka ce a yarinya ta yi ta kaza a kana da ya kaza kaza to in kana nuna rayin kunya gobe zai zo karatun eh ba kunya ai tunda an ce ga babansa nan shine almajirinka me ya kamata ka yi sai dai ka yi hiru ka ja bakinka to uban ya gane ka da kunya in so kake ɗabi'ar ka kurin zai gani ya ce ya baka sadaka amma bayan ya koma gida ji a gaya masa ina son yan nan tasa fa ina so yarinya na nawa ne ina so a gaya masa a kira uban ya zo ka ji duk Allah wani irin iko ka ce kana so ka ce a kira uban ya zo ai kaza kai dan sarkin waye ne dan Allah to irin wannan ko yana da niyyar baka sai dai ka kai kotu amma ba zai baka yar ba to duk karatun da aka yi da rahin kunya baya amfani kuma duk karatun da Allah ya ba mutum in dai ba hankali wallahi ya higa uku sai da hankali ake ga darajar na gaba sai da hankali ake tawari'u sai da hankali ake girmama na gaba sai da hankali ake barin girman kai sai da hankali ake tawari'u sai da hankali ake wa na gaba addu'a to amma ka cire hankali aka barka da karatun yaya babu ai da kaga Allah ya yi mu dinnan haka kowa ya san wanda ya bi shi ba ji ba wai yana ido mudu ne ba ai mudu ne kowa da irin baiwar da Allah yake zai wani baiwansa na hakuri wani baiwansa idan jama'a sun taru rahama duk sun taru da ake cewa Allah ya rufa maka asiri wai ba haka ne za a rufa ma asirin ba a'a jama'an ne rufin asirin idan Allah ya rufa maka asiri din da kake faɗa wai ba kai kadai ne zai zama asirin haka ya rufu ba ba haka bane sai a duba basaraki mai faɗa aji yana tutar ka yana ƙarƙashin ka idan an ɗaure wani mutum ko an yi wani abu sai ka ce a gaya wa hakimi don Allah a gaya masa wannan mutumin mu ne malama ne ne magana a wai wai wai ba magana da kansa zai ji a san ce ka garbin asirin kenan ai sai a duba wani mai kuɗi a karo maka kusa da kai ga wani mutum zai ga wani hali na haulayi ni ba ni da hi kai ba ka da hi haka ne sai kai malamin kai ce to tun da abu ne na lada a ja samu alhaji wani mana alhaji wani lafiya malama ne ne turo mu ga wani abu ne na lada ya taso amma yanzu ya kake gani malam wani ne ya faɗa sai a yi abin sai ya cire miliyan ɗaya asirin ka bai rufu ba to jama'ar ita ce rufin asirin in ka zama kai kaɗai ba rufin asiri duk wanda kaje yana neman rufin asiri ya nemi jama'a al jama'a rahamatu wal firqatu azabatu rabuwa da jama'a azaba ce haduwa da jama'a rahama ce to saboda haka yanzu baka tawari'u ina jama'a za su zo kusa da kai idan baka kankan da kai wani zai zauna wannan karatun da kana ga kayi wani ma yayi shi abin da yake so duk mutum ka san yadda zaka zauna da shi wani a garin su malami ne shi malami ne kuma an yadda malamin ne to in ya zo gunka kaga shi ba karatu ne ya kawo shi ba ka kula ba iya zama da wannan aiki ne babba shi ba karatu ne ba yayi hima da ka zai zai ah jama'a kai ku buɗa ga malam wani na gari kaza ya zo abin da yake so daga wannan kar ka ƙara masa komai hi ka biya shi a dan buɗa masa guri ya zauna ba ku san yi ba ko jama'a shine ba malam wani ba malamin malamin mu ne fa mu ma muna karkashin sa to ka biya shi shi wannan hasadarsa daga ran nan ya cire wane din da na je bai gaya muku ni ba bai gaya muku matsayina ba to sai wannan bai ba kuɗi zaka bayi ba da wannan zaka biya shi wani abin da ya zo gunka karatun da kake yana yi matsala ce ta rayuwa ka daina cewa ya zauna ya wuni ya yi karatu in ka ce zo a wuni da kai ba zai wuni ba kurin tayi ku ya ga gida da yi ku ku gama akar maka lafiya madalla ai da na yi niyyar zan aika shinkafa jinkiri ne dala ga buhu ɗaya sai to zai wuni ya ji karatun zai wuni yawwa to zai wuni ya ji karatun kaga ba zai ka ce ya zauna ba ya samu nutsuwa in ya je can ba matsala wannan fa sai ta nan za a zauna yi me wannan wani wa'azi za ka masa ya ji duk wa'azin da kake bata lokaci ne ya sani yi ma kun ji biyu to bayan wannan wani karatun ne ya kawo shi shi a baya haƙƙinsa wani basarake ne yana da ɗan darajarsa a karkaranku sannan ya zo gunka ya zauna ka baya haƙƙinsa wallahi in ba ka da hankali ba za ka iya kwantirolin ɗin wayannan da ka ba kowanne mutum ya zo wa'azin za ka masa to akwai wani abin layin na wa'azi ne ba kwa ga ranar yakin tabuka manzon Allah ya hau mumbari ya ce jama'a Allah yana neman gudunmawa wa zai ba Allah gudunmawa sai da na Usman sai da ya bada raƙumi ɗari hida da kayan raƙumin a ran nan abin da ake bukata kuɗi kurin ka ba da kuɗi dai kar ma ka je yakin aka bayar aka bayar manzon Allah ya ce albarkan ma an sayar maka to a ran nan me ake bukata kuɗi haka ne ko to kowane abu in kana karatun ilimi jama'a suka zo kusa da kai ka zama kai ne hadimin su sayyidul qaumi huwa kadimuhum in ka zama shugaba ya zama mutanen kurin kake wahala abin da suke so ka yi in za su bar hanyar Allah ka hana ka ce su ba Allah in za su kauce ka mai da su hanya alkhairi ya zo ka ce ga hina ku ne sai ku zauna da su lafiya mai daraja wannan ka baya matsayinsa wannan ka baya to in ba hankali jama'a duk mutane ka musu zaman kuɗin goro kuma ka muna musu wa'azi ɗaya a guri ɗaya ake karatu amma kowa da wa'azin da ya dace da shi mutanen duk sun zo kowa da matsalarsa to kowa sai hankalin ne zai ware ma fa ga buƙatar wane ga buƙatar wane ga buƙatar wane ga buƙatar wane in ba hankali kurin iya karatun kaɗai aka sa a gaba za a yi to fa'idantarwan zai sha wahala to Allah ya gane da mu saboda haka jama'a ku zama masu tawari'u ka roƙi Allah ya baka hankali mai yawa in hankalinka yayi yawa za ka samu yadda za ka yi kwantiroli ɗin iliminka amma ba ka baka ilimi ba hankali wala duk yawan ilimin baya amfani ƙaryar ilimin raini zai jawo da ilimin kuma ya zai maka hukuma kamar yadda ba rika bil amu dan ba'ura wallahu bima ta'maluna kabir to Allah ya faɗa ina wai ke cewa yarfa wallahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma daraja wallahi bima ta'maluna abinda bayi suke aikatawa kabirun Allah zai baku labari da abinda kuka yi ya ayyuhal ladzina amanu idza najaytum rasula faqaddimu bayna yaday najwaakum sadaqa ya ayyuhal ladzina amanu ya ku bayi da kuka yi imani idza najaytum rasula in dai kuna nufin za ku ya ka magana da sayyidina rasulullahi aratum munajatu kuna nufin za ku gana da manzon Allah to fa kaddimu bai ne daina jawab a gaban manzon Allah za ku yaka magana idan akwai wani babban malami a gari za ku yi wani mitin ku ɗauko mitin ɗin a zo gaban sa a zauna yanzu ma na ya daura aure ne suna ne a zo gurin malama ne a zauna to in an zo kai ko ba haka bane kai ma kana karfafa mutane in za a yi wani mitin Allah ya ce kar ku yi a gefe annabi yana duniya ku zo gaban manzon Allah ku yi inda gyara ya gyara in babu a yi a gabansa wannan Allah ne ya kawo wannan ka'ida ai arattum munajatu faqaddimu bayna yaday Allah ai bayna yaday nabiyikum qabla hasara qasam zalika zalika khairun lakum wa adhar zalika ku gabatar da wannan ya kama gana gaban sayyidina rasulullahi khairun lakum shi ba alkhairi gare ku wa da har shine mafi tsarki ga zunubanku na'am fa فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم fa in lam tajidu ma takas amma idan ba ku samu abin da za ku yi sadaka ba fa inna Allah sana ubangiji gahuru liman ajatiku Allah mai gafara ne ga yaka magana naku rahimu mai jin kai ne ya ani fala alaikum fil munajati min ghairi sadaqati suma nazar amma wannan ayan an nasance ta kuna ganewa ko idan za a dauko yaka magana a zo gaban manzon Allah baina yadayna jawaykum sadaqa sai a dan cire wani abu a ce haka, manzon Allah ga hadiya nan sai a je haka sai a yi sai a yi wannan yaka magana a yi to wannan sirri ne na yanzu idan za ka je gun malami wani uzurinka sai ka ce aka maka Allah ga hadiya nan ka bayar haka to ya fi istijaba in ba komai masu magana sun ce ɗauki ƙasa ma ka ba mala eh kar ka je gun malami yamci ba a yi ka ɗau ƙasa ma ka ba shi ya ba hannu yamci kuna ganewa ko wannan sirri ne abin da yake cikinsa kuma kai malami dan ka ji wannan ka daina ɗaukara mutane haraji abin da aka yi niyya a baka in ba a yi niyya ba kar ka nema kai kuma shine haƙinka an baka ka karɓa in ba baka ba kar ka nema shi mai bakan kar ya zo empty ko ƙasa ne an ce ya baka akwai hikima da Allah zai tsakanin bayarwa ko mun gani a cikin tabaridul qadir na da qadiri jilani mun ga sirrin ba da ƙasar wata mata ce ta zo gunsa 'ya'yanta bakwai ne suka mutu bakwai matar ta zo gurin a da ƙarin gina ne ta ce akar maka lawo yara na ne bakwai Allah ya masa cikawa ina so a roƙon min Allah yara na ni dai yara nan na Allah ya raya min su ba zan yi haƙuri ba su ba Allah ya raya su ga dai abin sadaka na ta ba da ƙasa ta dunkule ƙasa a da ƙarin gina ne ajiye ƙasan a gefe yau a saka firla mantawa ne matar ta zo gurinsa ba ta da ɗa ne ba ta da ɗa ko ɗaya ta ce a roƙi Allah Allah ya bata da sai ta dunkule ƙasa sai ta ajiya gabansa ya daga hannu ya addu'a ya ce je ki ta samu ɗa ta samu ɗa sai da ta samu yara bakwai cif sai da yaran suka cika bakwai ya zo gaban mala sai ta zo ta ce akar maka lawo ya ce ai yaran nawa da na ce kamun addu'a yanzu ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya bakwai Allah ya bani sai da ƙara jela ne ce ta kin gani ga ƙasan naki ma na ran nan fa shi kuma kasan abun ma yake ajiye ko ɗauka bai ba ya ce to tun da yaran suka zama bakwai da ya sa ruwa ya dama kasan ya dama ya mulmula ya mulmula sai ya zama zinare sai dunkule huda ya dunkule huda ya sa akiya ya sa gare ya sa ya ce to ga wannan kasan naki kuma shi ma Allah ya juye miki hi zinare ki je ki sa a wuyanki da tabbata ya ce kai karfa wannan malamin fa ya yaudare ni wannan kasan da na gani zai zama shi ne zinari tana zuwa duk yaran sun mutu duk bakon sun mutu ba ɗaya mai rai sai ta dawo gurin malam ta ce aka maka lawo tana dawa ya ce me za ki gaya min ya ce abin da yake zuciyanki Allah ya sanar da ni kin ɗauka yaudarar ki zan yi sai ki je ce kai malam dakata ya ce na zo ne yaran nan a raya su me dalili ya ce a kai yanzu malam ka auna kanka da mu yanzu duk ƙasan nan na bagadada fa kai kaɗai ne ni da ka ganna haka ai ba ni kaɗai ba ce mace ya ce duk ƙasar bagadada ba mazaje ya ce sun fi miliyan ya ce to su da zuciyar irin naka ne kowa da ba kowa bai zama wali ba ai kai Allah ya zaba da wannan zuciyar kai ne wanda zuciyarka take da yakinin wannan da gaske mu ma zuciyar ba ai mutanen ma abin da yasa suka kasa zama irin naka zuciya ce da ya ziga ya ziga shi kai ki je duk sun rayu tana dawa kowane yaro ya karkade kansa ya tashi ya rayu me ya sanadiyar sa mika kasa kurin aka miyar to wannan shine bai ne dai na juye kum sadaka in za a yi wani yaka magana inda dan wani abu a aji idan ba a samu ba ma babu laifi amma wannan ayan an ce ga ayar da ta shafe ta a gaba tana zuwa wata aya ce ذلك خير لكم وأدهر مم.
فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم Hmm.
أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات a shafagatu mu amma kuna ga idan an tsananta muku bi ta hakiki alhamza ta yi wai buda da canja alhamza ta biyu alif wa tafhilu wa idkal al alif bayna al maslahat wal ukra wa tarku kibtun kuna jin tsoro min an tuqaddimu bayna yadayna juyaku kuna jin tsoron za ku gabatar a nan gaba gare ku a yaka maganan ku idan sai kun nemi wani abu kun bayar to hakan zai ba ku wahala ne bakaran saboda ba ku da shi fa idza lam taf'alu in ba ku aikata sadakan ba ma dai kuka zo gaban annabi kuka zauna babu laifi amma da da sadakan yafi wa taballahu alaikum وتاب الله عليkum فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله wa taballahu alaikum Allah ya karbi tuban ku an raja bikum ana wa qimu sallati amma ku kula da sallah ku tsaya da ita wa atu zakata ku bada zakka wa atiullaha ku bi Allah wa rasulahu ku bi manzo dawwamu ala zalika ku dawama abun haka wallahu والله كبير بما تعملون wallahu sanin ubangiji kabiru sarki ne mai baku labari bima ta'amalu ga abin da bayi suka aikata mm.
ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويعرفون على الكذب وهم يعلمون alam tara wai shin bamu baku labari bane tanzuru ba ku dubawa bane ila alladhina tawallaw wanda suka juya humul munafiquna sune munafikai qauman mutane humul yahudu sune yahudawa gariban Allah alai wanda Allah zai musu hukuba karka ce fushi ma hum al munafiquna wannan munafikan ba sa cikin ku ai min al mu'min ba sa daga cikin mu'mine wala minhum min al yahud ba sa daga cikin yahuda bal hum muzabzabuna su masu kai kawo ne ba sa can ba sa nan yadda qur'ani ya faɗa wa yalihuna ويعرفون على الكذب وهم يعلمون wani wani suna rantsuwa alaka bisa ga ƙaryar maganar su inda hum wai su mu'mine ne wa hum ya'lamuna alhali sun gane cewa annahum kadhibuna su ƙarya suke ba gaskiya ba mm.
أعد الله لهم عذابا شديدا to Allah ya ji hakika mun musu tanadin azaban matsananciya ranar lahira mm.
إنهم ساء ما كانوا يعملون Allah ya ce tur ma ma kanu wannan abin da suka aikata Allah ya ce abin da suka aikata ya munana ba mai kyau bane na saban Allah mm.
اتخذوا أيمانهم جنة فسدوا عن سبيل الله in daga zo Allah ya ce sun riƙi aimanahum rantsaran tsansu jannatin a matsayin garkuwa sitiran garkuwa ne ala an guji ga kawunan zuwa wari da dukiyar fasaddu biyal- da shi ne suke kare mumunai an sabili lahi gabarin tabarkin Allah jihadin fihi bi qatalihim daga kai yanzu wa ga amwalim da rike dukiyarsu falahum فلهم عذاب مهين Allah ya ce a lahira za su game da azaba ma abociyar walakanci لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا nan tukuni Allah ya ce ba za ta wadatar da su ba an ma gare su an walo dukiyoyinsu duk munafiki a lahira dukiya bai amfana da shi wala auladuhum barantana yayayansu min Allah ay min azabillahi daga azabar Allah shi an dangane da wani abu min al-agniya na wadata ulaika wayna inji Allah أولئك أصحاب النار Allah ya ce wayannan sune ma abuta gidan wuta هم فيها خالدون Allah ya ce nan za su kaddara wa dawama har abadan abada ba za a fidda su ba يوم يبعثهم الله جميعا فيعرفون له كما يعرفون لكم ويحسبون أنهم على شيء Allah ya ce yau ma idan wannan wuni ta zo na tayin kiyama ya ba zo man lahu jami'an gaba ɗaya Allah zai tare munafukai duka fa ya lihuna lahu suna rantsewa annahu a cewa su mumune ne kama ya lihu kama inda suke rantse muku a nan duniya wa ya sibuna suna tsammani annahum ala wai suna kan wani abu ai min na bai suna tunanin rantsuwar ta su za ta amfane su filaki raja lahira ka duniya kaman duniya mana bu gyaga bai a lahira ba billahi lazi la ilaha illa huwa Allah ban yi ba wallahi tallahi Allah ban yi ba ya dauka irin na duniya ne yana cikin rantsuwar za a kawo guduma da kikan malaika ya ce wuta kafiri munafiki shikenan shi munafiki a duniya rantsuwa yana amfanar sa to a lahira ma zai tsammanin rantsuwan zai amfana rantsuwa a lahira baya amfani mara gaskiya ai ba zai amfani mara gaskiya ba a duniya ku riƙi gaskiya ku je lahira shine darajar ku ala ألا إنهم هم الكاذبون Allah ya ce ma'anar nan inda ka ga su munafikai kuma da kaze guna masu ƙarya ne kada mutum ya mutu da munafurci fa duk wanda ya mutu yana munafiki a lahira yayi asara sallan nan da ana magana kayi bai amfane ka ba azumi kayi zakka kayi aikin haji kayi munafurci zai sa Allah baya son su to saboda haka duk abin da mutum mumini zai yi jama'a ya bar munafurci ba abin da Allah baya so irin munafiki akwai ayin da yace al munafiquna wal munafiqati المنافقون والم- والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهى